الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 26 ne ko da bakwai 27 ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 wadda ta daidai da ɗaya ga watan tara miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka majalisin wato ammar bin yasir mus'ab bin umair afwan majalisin mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro da cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fannu ta'amul bainar zaujain littafi ne da yake karantar da mu yanayi da ya kamata rayuwar auratayya ta kasance tsakanin mata da miji wanda babban malami alarama muhammad siddiq min shawi ya rubuta kuma wannan shine darasi na talatin da uku a darasin da ya gabata mun yi karatu a gabar da mala yake cewa la takuni mannana ma'ana karki zama mace mai gori bisa ga dukkanin wani alheri da kika yi wa mijinki dan a sake samun dankon soyayya dan zaman lafiya ya karu dan farin ciki ya ci gaba da wanzuwa kika ga dacewar ki wani alheri gare shi musamman kasantuwar kin fi shi hali kin fi shi wadata kin fi shi abin hannu sai kika ɗauke wani abu wanda yake na wajibinsa na rayuwarku ta aure ko kuma kika zamto kina tallafa masa da kawo ɗauki duk lokacin da bukatar haka ta taso to wannan alheri ne wanda Allah maɗaukakin sarki in kin yi da ikhlasi zai karɓe shi kuma Allah maɗaukakin sarki zai baki lada mai yawa da haka Allah maɗaukakin sarki ya hana ki yi gori ga dukkanin wani alheri da kika yi wa mijinki ko da ku ya ɓata miki ko da kuwa kishi ya yayo miki to wannan kada ya fusata ki ki goranta akan alkhairin da kika riga kika yi kuma Allah maɗaukakin sarki ya rubuta Allah ta'ala ya ce ba ɗabi'ar masu imani bane ba ɗabi'a ba ce ta masu imani yin gori akan alkhairi da mutum ya yi wa wani Allah ta'ala ce ya yi wallazi na amanu la tubutilu sadaqatikum bil manni wal adha saboda munin wannan ɗabi'a ta gori bisa ga wani ni'ima ko wani alheri wata ni'ima ko wani alheri da kai wa wani musamman kuma mijinki na aure to wannan ɗabi'a ce mai muni shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum uku Allah ta'ala ba zai yi magana da su ba irin magana da za ta amfanar da su irin magana da za ta sa su farin ciki Allah maɗaukakin sarki ba zai kalle su ba irin kallo na rahama Allah ta'ala ba zai tsarkake su ba daga zunubansu kuma zai yi musu azaba mai raɗaɗi daga ciki akwai wanda yake da ɗabi'a ta gori in yayi alkhairi wani yayi wa ɗansa wa'azi da gargaɗi cewa lallai ya duba duk sanda zai yi aure to ga wasu nau'o'in mata guda uku ya kiyaye aurensu akwai ainihin annana akwai hannana akwai mannana wanda duk mun karanta bayani akan ma'anoninsu sannan mala ya karantar da mu gabar da yake cewa ke zama mai taimakawa mijinki wajen kula da al'amuran gida ta abin da ya shafi kuɗi wajen kashe kuɗi a gida in kin zamanto kina da albashi ko ana kina da shaguna da ila an ban miki gado akwai kantina ko wasu abubuwa da suke kawo miki kuɗi dis ko gonaki duk sanda aka kawo kuɗin haya ki waru wani adadi a ciki ki ce ga wannan kai ma ka danyo sabgogi na yau da kullun a kuɗin hayan nan ne aka kawo yau ko kuma albashi na na ji alat sai dai shi ma kawai ya ji kin tura masa alat ko kuma wasu abubuwan wanda yake na yau da kullun ainihin wato ya ga kawai kin ɗauke sai ya zo yana ƙoƙarin ya siyo ki ce ai kada ya siyo kin siyo magi kin sai kaza kin sai kaza kin sai kaza wannan yana da kyau kwarai da gaske in an samu haka tsakanin ma'aurata abu ne mai kyau abin da yake mai muni kuma shine kai kuma ka zuba ido cewa sai an yi maka in ba a yi ba kuma kai kuma ka yi bala'i to wannan kuma kuskure ne mai girman gaske nauyinka ne ka ɗauke ta ko ka ɗauki nauyin rayuwarta ciyar da ita da tufatar da ita ko da kwa tafi ka kuɗi ma damar ba ita ta ce ta ɗauke maka ko ta yafe ba amma ita kuma ana ba ta shawara ana kwaɗaitar da ita ta zama mai alheri da taimakawa miji musamman ta zama irin matar abdullahi dan mas'ud ta fi shi abin hannu ta fi shi wadata in ta cire zakka ta yi lissafi sai ta yana cikin wayanda za ta ba zakka in ta tashi in wani alheri yana cikin wanda take yi wa wannan alheri sannan mun karanta gabar da malai yake cewa ki zama mai taimakawa mijinki akan bin Allah subhanahu wataala wani lokaci akan samu ainihin wato wato rauni da kuma ainihin wato shedan ya zamto yana rinjayar abokin zamanki ki kula cewa sallah ma a cikin jam'i ba kasafai ya fiye mai da hankali wajen yin ta ba ko kuma ainihin wato abin da ya shafi haƙƙin makwabtaka ba abu bane da ya ɗauke shi da mahimmanci ko kuma abin da ya shafi taimaka wa ‘yan uwansa ko iyayensa da suke raye yana da ainihin wato na a wannan babin ki zamto kina ƙarfafa gwiwarsa ki zamto kina bashi shawarwari ki zamto kina ainihin wato yi masa allura kina zaburar da shi wajen kula da haƙƙin makwabtaka wajen kula da abin da ya shafi nauyin iyayensa wajen taimakawa ƴan uwansa wajen ƙoƙarin yin sallah a cikin jam'i cikin jama'a da ƙoƙarin shiga cikin harkokin jama'ar unguwa na abin da ya shafi farin cikin su ko damuwarsu ya zama yana daga cikin ɗaya daga cikin masu ba da gudunmawa a unguwa in mai hali ne yana taimakawa a duk lokacin da aka zo buƙatar taimako irin na unguwa ko wuta ta lalace ko hanya ko abin da ya shafi tsaro da makamantar irin wannan haka abin da ya shafi da'a ga Allah madaukakin sarki har ma muka karanta wani bawan Allah da yace matarsa tana daga cikin wadda take taimaka masa wajen yin sallar asuba a cikin jam'i lokacin sanyi yace saboda ko da yaushe in ya tashi zai tarar ta dafa ruwan dumi na alwala to kaga mutumin da yake tsoron taba ruwa sai ga ruwan dumi to kaga ko shakka babu an taimaka masa wajen ya halarci sallar asuba a cikin jam'i duk da cewa yanayin lokacin sanyi ne za ta samo rigarsa wadda ta san mai dumama jiki ta ɗauko mai wani ɗan rawaninsa wanda zai ɗaure kansa saboda iska ko hular sanyinsa ga safa ta ƙafa duk ta adana masa yadda da ya yi alwala zai sa safa ya ɗauki riga mai ɗumi ya sa ya sa hular sanyi ga ruwan ɗumi amma ai kaga wannan an taimaka masa ko to wannan yana daga cikin abubuwan da malam yake ba da shawara cewa ki zamto mai taimakawa mijinki akan ayyukan da'a ga Allah madaukakin sarki a za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa shajji'i zaujaki ala ala sadaqa qala al muallif rahimahullahu ta'ala yace shajji'i zaujaki wato ki zama mai karfafar mijinki ala sadaqati akan yin sadaka sadaka maganin masifa ba wai sai lalle yana da kuɗi ko yana da wadata mai yawa ba ko yaya ne ki kwadaitar da shi ki dinga wato karfafarsa akan yin sadaka duk waɗanda kuka ɗan fi a cikin makwabta ki zamanto kuna kina karfafa shi wajen ne taimake su ko yaya ne in an gama bukaci a karantar da wato a koyar da yara ma masu tasowa a gidan akan yin sadaka as-sadaqatu burhanun sadaka hujja ce kamar yadda ya zo cikin hadithin a wato alharith bin asim al'ashari hadithin da imamun nawawi ya kawo shi a cikin arba'unan nawawi a hadithi na 23 inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu nurun was-sadaqatu burhanun wato sadaka hujja ce da take nuna imanin mai yinta domin kai ka san dan adam yanda yake suna da kyakkyawar alaka da kuɗi kuma bantarar kuɗi a hannun dan adam abu ne wanda yana wahalar da dan adam to duk wanda ka ganshi ko har yana iya kai hannunsa cikin aljihu ya zaro abin da ya sawwaka ya miƙa wa wani mabaraci ko ya ba wa wani mabukaci to wannan alama ce ta ya fi ƙarfin zuciyarsa alama ce ta ya danne shaiɗaninsa domin ashaitanu ya idu kumul faƙara wa ya murkun bilfasha ko da yaushe abin da shaiɗan yake yi kenan ya tsoratar da ku talauci ya kuma mutum zai iya zuwa ya kashe kuɗi mai tarin yawa inda babu amfani balma kila zunubi zai ɗauka amma aikin alkhairi ko taimakon wasu bayan Allah sai ga mutum shaidan ya saka masa wani abu marar kyau a abin da ya shafi taimakon addini kaga mutum zero ne in ma ya tashi taimakon ba wani abin arziki yake taimakawa ba canjin da ya sai maganin sauro ko canjin goro shi zai dauka ya bawa Allah kuma da shi yake so ya Allah ya bashi aljanna amma zai iya lika kudade sabbi ya lika kudade waɗanda suke masu yawan gaske ga masu wake-wake ko kaɗe-kaɗe ko a wuraren biki da makamantan irin wannan mutum zai iya zagewa ya yi liƙi ga ainihin wato wata zabiya ko ga wani dj amma kuma in an zo harkar taimakon masallaci ko harkar taimakon addini sai ga mutum kuma a nan babinsa take bayyana amma duk sanda za a yi hidindimu irin waɗannan tara kuɗin mutum yake a'a me yake faruwa a ina yake zakulo kuɗin a'a ruwan kuɗin ake masa ko wahayin su ake masa Allahu a'lam amma a ayyukan alkhairi sai ga mutum kuma yana baya baya to in kika fahimci cewa mijinki yana daga cikin wanda yana da raguwar zuciya wajen yin alheri ba shi da kuzari da karsashi wajen yin sadaka ke kuma Allah ta'ala ya sa ya aure ki kuma yana ƙaunar ki kuma kin iya lallabo shi kin iya shawo kansa kin iya yin amfani da wasu kalmomi da suke karya lagonsa to ki zama mai ƙoƙarin ƙarfafa shi akan yin sadaka domin sadakan nan hujja ce da suke nuna akwai imani wa nurun kuma sadakan nan haske take zama yawmal qiyamati ranar alkiyama ga mai yinta fakuni dan haka ke baiwar Allah hajiya ki zama ka zaujata abid dahda me zai hana ki koyi da matar wannan sahabi da ake kira abu dahda sunansa thabit ibn dahda ibn nu'aym wanda sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma halarci yakin uhudu bari ka ji abin da ya faru da wannan bawan Allah bari kuma ka ji inda matarsa ta karfafi gwiwarsa inda matarsa ta shajja'a shi akan aikin alkhairin da yi haka ake so ke ma ki zama Allah ya sa mijinki yana da wani ainihin wato farcen sosa, yana da buɗi, yana da ɗaukaka, yana da mulki, yana da wata dama, ki ƙarfafe shi wajen yin aikin alkhairi. In yana baya-baya, shajja'a shi ya zama cikin masu ‘yan gaba-gaba a sabiƙun al'awwaluna wajen aikin alkhairi. Ki zama kamar wannan matar, ki zama kamar matar abid dahda, wa shajji'i zaujaki, ki karfafi mijinki alal infaqi fi sabilillah akan ciyar da dukiya saboda Allah ciyar da dukiya wajen taimakon addinin Allah babu inda ya kamata mutum ya zuba maɗuɗin dukiya sama da taimakon addinin Allah in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum in kuka taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku wa in tatawallaw fa yastabdil qauman ghayrakum kuka juya baya kuka ƙi Allah ta'ala sai ya musanya ku da wasu mutane wanda su za su zo su yi wannan aikin da haka dukkan al'amarin da ya shafi harkar addini lalle yana buƙatar kuɗaɗe yana buƙatar ainihin wato a dukiya shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun zama abokan tafiyar wannan addini sun zama abokan tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a abin da ya shafi dukiya duk sanda wata mas'ala ta kuɗi ta taso su sayyidina Uthman suna nan su Abdurrahman bin Auf suna nan da sauran manyan sahabbai da Allah ta'ala ya yalwata su da dukiya akwai wa'anda in ka ji kyautar wata rana da sayyidina Uthman yayi wata bajinta har sai da manzon Allah ya tashi ya ce ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm kai fa Usman fa ya riga ya sha kwana fa sai ya shiga aljanna ba abin da ya isa ya taka wa sayyidina Usman burki sai ya shiga aljanna kuɗi ne ya kai shi aljanna irin su Abdurrahman bin Auf baka san ma'anar kuɗi ba an ce duk sanda ka samu kuɗi kai abu uku ko kuma hudu ko ma'ana ka biya bashi sannan ka ba da bashi ka ɗebi rabanka ka zubar da sauran duk sanda ka samu kuɗi in baka yi haka wato baka san ma'ana kuɗi ba kuma kai kuɗi ba shi da amfani a hannunka ka biya bashi shine kai wa iyayenka hidima ina amfanin kuɗin da ba za ka hidimta iyayenka da su ba matarka za ta ɗanɗani daɗin kuɗinka ‘ya'yanka duk za su ɗanɗani daɗin kuɗinka waɗanda kawai aka haramta su ne iyayenka ka bar su cikin talauci ka bar su cikin ƙasƙanci ka bar su cikin wahala ka bar su cikin yunwa gidanka ba a yunwa babu babu a gidanka kai Allah wadaran wannan kuɗi naka lalle har yanzu baka biya bashi ba shi ya sa ka a makaranta shi ya biya sadakin mahaifiyarka ɗawainiyar da aka yi da kai ta kuɗi tana da yawa to kuɗi yana faɗowa fara biyan bashi a ciki kai kasafi gida hudu ko kuma gida uku kasafin farko shine ya za ka hidimta wa iyayenka iyayenka su fara sanin ka samu iyayenka su fara sanin cewa ka sha kwana iyayenka su san cewa a gari kake wannan shine ka biya bashi madalla da dukiyar da ake biyan bashi kai ka san duk wanda baya biyan bashi mutumin banza ne ko ba haka bane kai ka san duk wanda yake da ɗabi'ar ta wurin bashi da ƙin biyan bashi ba mutumin kirki ba ne to duk sanda ka samu aka ce ka biya bashi biyan bashi shine lalle iyayenka sun tara ma bashi mai tarin yawa biya ka ba da bashi ka ba da bashi shine su kuma iyayenka ka hidimta musu wannan su ma ka ba su bashi wanda kake sa ran za su biya ka kai ma lokacin da ka girma su kuma suka taso lokacin da ka yi rauni ka gaza ka ɗebi rabanka shine kai aikin alkhairi kai addini kai harka taimakon makwabta taimakon abokai taimakon duk wanda ya kamata a taimake shi ka taimake shi da kudin ka kaci ka sha ka yi kyauta wato fan Allah yana son ka alheri zaka dinga yi wani kakan mu ya ce baka alheri Allah bai son ka in baka alheri Allah ne baya son ka to yanzu ka ɗebi rabanka ragowar ko ka sani ko baka sani ba ka zubar da su yanzu dai in Allah ya taimake ka kayi wa iyayenka hidima ka biya bashi in Allah ya tauki da ya taimake ka dauki dawainiyar iyalanka da ƴaƴanka to ka bada bashi Allah ya sa ka ci ka sha kayi kyauta kayi sadaka ka taimaki addini to ka ɗebi rabanka wasu ma suka ce wanda ka taimaki addini wanda za ka tsinta a lahira shine ka ɗebi rabanka rago da ka zubar shine wanda ka ɗinka riga ta mutu wanda ka ci abinci ya zama turoso ka je ka zubar wannan duk ka zubar da shi ke wa shajji'i zawjaki ala alal infaqi fi sabilillah ja'a rajulun wani mutum ya zo ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna li fulanin nakhalatun wa ana uqimu haidi biha fa amurhu an yu'diyani hatta uqima haidi biha wani bawan Allah ya zo ya ce ya maikin Allah inna li fulanin nakhalatun wane yana da wata bishiyar dabino an ce mai bishiyar dabino shine Abu Lubaba wani cikin sahabbai da ake kiransa Abu Lubaba bishiyar dabinon tasa ce sai wani bawan Allah ya zo ya ce ya ma'aikin Allah abu lubaba yana da bishiyar dabino wa ana uqimu ha'idi biha kuma nayi shingen gona ta da wannan dabinan fa amurhu an yi udiyani ka umarce shi ya bani wannan dabinan ko dai ya siyan min da shi ko kuma ya bani kyauta hatta uqima ha'idi biha dan in samu damar ci gaba da tsayar da shingen gona ta biha da wannan dabina kada wata rana ya ce zai sare shi ko ya siyarwa wani ya ma'aikin Allah ka sa baki ya siyan mun ko kuma ya bani kyauta fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da Abu Lubaba adihi iyaha ba dole bane fa amma a babin umarni ne na mustahabi haka malamai suka ce domin sun ce da Abu Lubaba ya fahimci annabi yana nufin dole ba shi da zabi to da ba zai ki ba da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce adihi iyaha ka ba wannan bawan Allah dabina nan naka mana bi nakhlatin fil janna a baka dabino a gidan aljanna fa abar rajul Abu Lubaba shi ma ya duba irin amfanin da dabina yake masa ya kallo su abubuwa dai yaga shi ba zai iya bada wannan dabinan ba da haka sai ya ki fatahu abu dahda sai abu dahda ya zo faƙala sai ce bi'ini nakhlatak bi ha'idi an ce gidan gona ko gonar abu dahda a garin madina wato Allah ya yi masa arzikin gona mai cike da bishiyoyin dabino kuma dabinansa yana daga cikin dabino mafi kyau da 'yan kasuwa suke rububi wajen siya bari ka ji yadda ake neman lahira abu da hada sai zo ya samu mai wannan dabinon kwaya ɗaya da aka ce ya bayar ya ce shi ba zai bayar ba sai abu da hada ya ce na zo ina son ka siyan min dabinan ka mu yi musanye dabinan nan kwaya ɗaya nake so ni kuma na ba ka gona ta gaba ɗaya ya ba da gonarsa kuma ba gona bai kana iya ta gidan gona domin iyalansa ma shi abu da hada a ciki suke dabinansa kyakkyawa sai ce abinda nake so da kai so nake mu yi musanye dabinan nan naka na guri kaza guda daya eh to shi nake so ni ka bani a matsayin mun yi ciniki zan baka gidan gona ta duka fa fa'ala abu abu lubaba yace ya yarda fata abu dahda annabi sallallahu alaihi wasallam abu dahda da yaji wannan ciniki nasu ya kaya sai ya taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala sai ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ibta'atun ibta'atun naqalata bihaidi wannan dabinan da ake ta magana a kansa wanda mai shi ya ce shi ba zai siyar ba ba zai bayar da shi kyauta ba to ni na fanshe shi mun yi musanya na ba da gidan gona ta gaba ɗaya a madadin wannan dabinan kuma ya yarda yanzu wannan dabinan kwaya ɗayan na karɓo shi faja'alha lahu faqad a'daitukaha ka danka wannan dabinan kwaya ɗaya a hannun wannan mutumin mai bukatar dabinan na danka maka shi na baka shi kaga shi ya tashi zero fa gidan gonarsa ya bayar aka bashi wannan kuma wannan din ya ce ya ba wancan ina fata an gane qala sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bari ka ji wannan bajinta da Abu Dahda yayi manzan Allah yace da shi kam min izqin radahin thaqilin li Abi Dahda fil janna kam min izqin reshen dabino nawa radahin mai nauyi da ƴaƴan dabino da Allah ya bayar li Abi Dahda ga abu da hada fil jannati aljanna ya ce kan min izkin ni ban san adadin rassan dabino sakilin wanda kuma dabinan yana ɗauke da ‘ya'ya sun yi nauyi wannan bishiyoyin dabinan kuma li'abid da hada Allah ya tanade su ne na abu da hada ne zai ba shi su fil jannati aljanna ƙala hamiraran manzan Allah ya ta maimaita wannan kalmar kan min izkin رداح لأبي الدحداح في الجنة كم من عزق رداح لأبي الدحداح في الجنة من ذا الله يتمميتا يتي بانسان عدد بشي الدبينو wanda rassanta suka yi nauyi da 'ya'yan dabino ba na kowa ba ne na abu dahda da Allah ya ce zai ba shi aljanna fa'ata abu dahda imra'atahu shi yasa yanzu wata in gaya ma wallahi in kana so ka ta fara kunci da gunguni kar ka yi alheri a gabanta da ka fara alheri ta ji wani filin ka ce a gina masallaci sannan wani wani gurin shi ma a can ka ce a gina makaranta wallahi tallahi zaka ta fara kunci akwai wadda ko alheri kai a gabanta ta dinga fushi in dai ba dan uwanta zaka ba ba za ta dinga ganin to ga yara a farge fa a fa dinga kaza ta dinga abin nan tana ganin cewa kamar duk zaka rabar da dukiyar da suke sa ran in ka mutu za su ci gado amma bari ka jima ta abu dahda da ya zo ya gaya mata yanzu kaga abu dahda gidan gonarsa ya ba da shi an ba shi dabino kuma dabinon ya bayar fata abu dahda imrata abu dahda ya zo wajen matarsa faƙala sai ce ya ummar dahda ya ke ummu dahda ukhruji min alha'idi to fa ke fito daga gidan gonar nan fa inni qad bi'tuhu na riga na sai da shi bi nakhlatin fil janna saboda dabino da aka ce za a bani aljanna faqalat bi qalbin shakirin mu'minin rabihal bai'u ya abad dahdah kaji abinda ta faɗa masa tace faqalat sai wannan mata ta faɗa bi qalbin shakirin da zuciyarta mai cike da godiya ga Allah muminin zuciyar da take cike da imani sai ta ce kai rabi halbai'u wannan ciniki ya yi riba ya abadda ya kai abudda wannan ciniki da kai ka siyar da gidan gonar da muke ciki muke ci mu sha sabida za a baka bishiyar dabino a aljanna masha Allah da wannan ciniki wannan ciniki yayi baiwar Allah ba fa gidan da kuke ciki yace a gina masallaci ba Allah yayi masa wadata yayi masa arziki filayensa Allah ne kada ya san yawan su gidajensa da rumfunansa a kasuwa da kudade a bankuna suna nan a shake ko yayi wannan alherin baya nuna cewa za ku talauce baya nuna ƴaƴanki za su yi rayuwar wahala taimake shi yana jin maganarki in kika ji magana ta aikin alheri a unguwa in kika ji magana ta aikin addini sashi ya dinga yi sauran mutane ba san irin usulubin da za su zo kuma duk wanda ya zo zai iya fitittikewa ya ce ba zai ba amma ke Allah ya hore miki shi Allah ya yassare miki shi yana jin maganar ki in kin faɗa kamar yankan wuka dinga ingiza shi yana aikin alkhairi wallahi ke mata arziki ce kuma kin zama kamar mata abu dahda in kuma bai yi shawara da ke ba ya zo ya ce ai yau ya ba da kaza ko ya yi aikin alheri kaza ko ya ce muki addini kaza ki murna ki faɗi ki sujudu shukur ki ce madalla da wannan aiki naka Allah ya saka da alkhairi Allah ya yi kaza Allah ki ce masa addu'a kar ki zama wanda zai zo ya alheri akwai wanda in ma zai yi aikin alheri to sai dai a bayan idan ta zai amma in dai ita ce manna illil khairi ce ita Allah ya raba mu da manna illil khairi wannan hadithin ka koma cikin al-isaba mujalladi na bakwai shafi na ɗari daidai Imam Muhammad ma ya ruwaito wannan hadithin a cikin musnad mujalladi na uku shafi na ɗari da arba'in da shida sannan Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadisin a cikin silsilatul ahadith sahiha mujalladi na shida shafi ko kuma hadisi na 1131 haka Abdu bin Humaid a cikin Al-Muntakhab shi ma ya ruwaito wannan hadisi a mujalladi na biyu shafi na 296 haka Ibn Hibban a mujalladi na 16 shafi na 113 duk da cewa akwai dan bambancin lafazi kaɗan tsakanin waɗannan ruwayoyin insha Allah da haka shi yasa ki zama to mai irin wannan in mijinki honorable ne his excellency ne mijinki a'a wani alhaji ne wanda Allah ta'ala ya sa akwai abin hannu to ki karfafa shi ki karfafi gwiwarsa akan yin sadaka akwai matsaloli da kuke ciki wanda kuɗi baya maganin su wallahi kuna yin sadaka na Allah zai muku maganin wannan kun tara kuɗin amma akwai wata damuwa a cikin gidan kun rasa yadda za ku yi da ita kuma kuɗi baya maganin wannan damuwar ku jaraba sadaka ku gani za ku sha abin mamaki fitar da wani daga cikin damuwa ka yi mamakin Allah sa wani ya ɗan yi murmushi ka gani za ka sake shiga cikin wannan damuwar ga sirri ga magani a gonar yaro alherin da ke cikin yin sadaka da taimakon addini alheri ne mai ɗimbin yawa Allah ya ba mu ikon yi abin yana da wahala dukiya matsalata tana da yawa an gane ko kai ma duk da an an taɓa masu kuɗi kake jin daɗi ba yadda muka yi da imanin naka ba sai kayi kuɗi an gani yawa dan yawanci za ga wanda bai da shi in an taɓa yana ganin eh wallahi haka ne wallahi ai ba sa taimakawa Allah ya kai mu eh Allah ya kai mu da rai da lafiya yawa jarabawa kudi yawa kowa ne yake iya cinye ta ba kowa dai yana son kudin amma ya za a yi da su wannan kuma ba kowa ne yake tunanin wannan ba su ma duk waɗanda kaga da kudin suna ki sun kisi abin da ya kamata da kudin da su ma irin ka ne cewa suke Allah ya ba su su ma suna la'anta wasu da kai ta addu'a Allah ya baka kuma ya sa su kafi karfin zuciyarka wajen sarrafa su in ba haka ba kai ma za a yi ta jidali kuma ka je kuma jidalin ya cin maka kuma ka je Allah ta'ala sai ya tambaye ka tun daga kwandala har zuwa abin da ka mallaka ya ka tara kuma ya ka kashe wa tazawwaja rajulun imra'atan salihatan wani mutum ya auri wata nagartacciyar mace ka san babu sa'a a rayuwa irin ka auri mar'atun saliha babu kuskure babban miss call shine ka auri mace ba saliha ba ina gaya maka da haka in mutum ya yi sa'a ya samu mar'atu saliha to insha Allah gida ya samu wannan bawan Allah ya auri wata mace saliha fa kana idza hamma bi ikhraji sadaqa wai saboda yanda take sanya aikin alheri idan ya ware wasu kuɗi ya ce wannan sadaka zai bada su to addiru lahu dananir wa'annan kuɗaɗen duk sai ta fita feffesa musu turare ba magana ya ɗauko ya gaggiya fatattakakkiya mai warin da ya baya a'a kuɗin in ya ware ya ce wannan zan rabar da su sadaka fi sabilillah to ita kuma aikinta shine sai ta kamsa su duk wanda aka danka a hannunsa sai ya ji kuɗi suna ƙanshin turare an gane ko wata ƙulu tana cewa ita wannan matar sai take cewa kanat sayyidatu nafisa ko wata baiwar Allah da ake kira nafisa radiyallahu anha tu'addiru dirhama wai ta kasance tana sanya wa dirhamai kuɗi tana sanya musu turare wata ƙulu hikimar da take faɗa ita wannan baiwar Allah tana cewa innahu wannan kuɗin da na ware shi naira ɗari naira dubu dubu goma dubu ɗari miliyan ɗayan nan da na ware ta miliyan goma da na cire zan yi aikin Allah da ita to wannan kuɗin ya ka'u fi yadillahi ta'ala sai ya fara shiga hannun Allah ta'ala ƙabala yadil fakiri kafin ya shiga hannun talaka da haka bai kamata abin da zai shiga hannun Allah kuma ya shiga babu babu kamshi ba kaji ba sai ta feshe su da turare ta ce saboda sai sun fara shiga hannun Allah kafin su shiga hannun talaka akwai asar da aka ruwaito cewa na Aisha radiyallahu anha ita ma tana da irin wannan ɗabi'ar to addiro addananir wadda rahim ita ma kafin ta ba da sadakar kuɗi an ce takan sanya musu turare akan tambaye ta game da irin wannan fatakulu ita ma sai take cewa innani adha'uha ko innani adha'aha fi yadillahi tabaraka wa ta'ala domin zan sanya kuɗin ne a hannun Allah tabaraka wa ta'ala qabala qabala an to me na rubuta ne qabala an tasila ila yadil miskin kafin kuɗin nan su shiga hannun miskini duk da cewa wannan athar din zuwa ga nana Aisha an ce akwai magana akwai rauni a cikin sa adi'i zaujaki ki wa mijinki da'a ki biyayya ga mijinki da'atu zauji yin biyayya ga miji miftahun makulli ne ko mabudi ne min mafatihil janna daga mabudan gidan aljanna sai dai in ba kya son shiga aljanna amma lallai lafiyayyen makulli wanda da an zira zai bude miki kofar aljanna shine bin miji wa huwa dauqun najati kuma shine jirgin fito ki dauka kamar ga teku ta kawo abinda zai iya tsallakar da ke wannan kogin shine wato jirgin fito to bin miji shine jirgin fito daga wuta zuwa aljanna ma damar ba kya so ki shiga wuta aljanna kike so ki shiga to jirgin da za ki hau ya tsallakar da ke daga aljanna a wayi gari ki ganki nashe nashe a gidan aljanna shine bin miji قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam yace mastafadal mu'min mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi mu'mini bai samu wata fa'ida ba bai amfana da wani abu ba bayan tsoron Allah khairan da yafi zame mai alheri min zaujatin saliha sama da mace ta kirki mace ta gari in ka cire takawa manzala ce babu abin da ya fi fa'idantar da ɗan adam in ban da taƙawa da ya kai mace ta gari in Allah maɗaukakin sarki ya so ka sai azurta ka da mace ta gari Allah ka azurta mu da su mastafadal mumin mumini bai samu wata fa'ida ba ba da taƙawallah bayan tsoron Allah khairan fa'ida da tafi alheri min zaujatin salihatin sama da mace wadda ta zamanto nagartacciya in amaraha a da'atu in ya umarce ta ta masa biyayya wa in aqsama alaiha abarrathu in ya ce wallahi ba za a yi ba shi kenan sai ta ja baki ta shiru wallahi sai an yi ba ta sa shi ya kafara in dai ya rantsuwa za ta kubutar da rantsuwarsa ba za ta sa shi ya kafara ba wannan hadisin imam tabarani ibn maja ya fitar da wannan hadisi hadisi ne 1857 imam tabarani shi ma ya fitar da wannan hadisin a mujalladi na takwas shafi na 264 haka ibn asakir a cikin tarihu dimashq shi ma ya fitar da wannan a mujalladi na 47 shafi na 279 sai dai wannan hadithin da'afahu al-albani fi da'if at-targhib Sheikh Nasiruddin al-Albani ya raunana wannan hadithin a cikin ainihin wato da'if at-targhib wa tarhib a hadithi na 1205 وقيل للنساء وقيل كي للنبي صلى الله عليه وسلم wancan hadithin abi umamat al-bahili shine ya ruwaito shi wa qila lin nabi sallallahu alaihi wa sallam an tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam ayyun nisa'i khair a cikin mata wace mace ce tafi alheri fa qala sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace allati kasakun ne ki ji ko kina ciki allati manzala ce ita ce wadda ta surruhu take faranta masa idza nazar in ya kalle ta ta iya kallo malam ta iya murmushi ta iya kashe ido ga tsafta ga kwalliya malam ga ado duk sanda ya kalle ta sai ya ji wani kwanciyar hankali ya ji wani nishadi ya ji wani daɗi tun daga kansa har ƙafa idza nazara allati tasurruhu idza nazara ba wanda da ya kalle ta gaya ma sai abu san kam darira wato di'uhu idza amara ita ce wadda take masa da'a in ya umarce ta bata taba yi min musu ba in dai yace kaza an gama ba wai tana cikin irin wanda ake bushe musu kunne ake ziga su suna fitsara suna zazzara ido suna wai sun san right ɗinsu sun san haƙƙinsu ba ba za ki san kin san right ɗinki ban kika ƙibin manzan Allah sai kin ji ki a cikin wutar jahannama sau nawa ya umarce ya kika bujire wa umarninsa sau nawa ya kalle kiransa ya ɓaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce khairun nisa ayyun nisa'i khair a cikin mata wace tafi alheri ke ba kya so ki shiga cikin shaidan manzan Allah ya za ki dinga murguɗa wa mijinki baki ya za ki dinga galla ma harara ya za ki dinga yi wa mijinki tsaki haka baiwar Allah ba haka manzo Allah ya koyar ba ya ke wadda kika yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzancinsa kika yi imani da Allah kika yi imani da littafan da Allah ya saukar ga sako daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce macen da tafi alheri ita ce wadda take farantawa mijinta ki zama ɗaya daga cikin waɗannan mata mana wala tukhalifuhu qarashan hadithin wala tukhalifuhu fi nafsiha wa mali ba ta taba saba masa a abin da ya umarce ta ko ya bukace ta ita a karan kanta wa malihi ko dukiyarsa bima ya karahu da abin da ta san baya so wannan hadithin imam ahmad ya ruwaito shi da imam an-nasa'i wa hassanahu al-albani shak nasiruddin al-albani ya hassana shi wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza sallat al mar'atu khamsaha idan mace ta sallaci sallolin ta biyar wa samat shahraha ta azumci watan ta na ramadan wa hafizat farjaha ta kiyaye mutuncinta bata bata zina bata ma dugo bata yin dukkan wani aikin tir da Allah wadai wanda ake yi da al'aura ba ta yi ta kiyaye al'aurata wa ata'at ba'laha sannan ta bi mijinta ai zaujaha mijinta dakhalatil janna manzo Allah ya ce yar aljanna ce duk matar da take kiyaye sallah ba ta wasa sallolin nan guda biyar tana yin su yanda annabi ya koyar da su kuma tana yi a kan lokaci wani kallo ko wani dangwale-dangwalen waya ko wani mainin ko dukkan abin da ake yi wanda ke ɗauke hankalin mutum daga barin sallah ba ta yarda ya ɗauke ta daga barin sallah tana yin sallah a kan lokaci Ramadan ɗinta tana yin sa yanda ya kamata in kuma wata larura ta sa ta sha azumi tana gaggawa ta rama sannan dukkan wani abu da ake na ba daidai ba da al'aura ta kiyaye al'aurata sannan tana yi wa mijinta biyayya manzo Allah ce za ta shiga aljanna wannan hadisin takharijin sa ya gabata a baya wa kana ibn mas'ud radiyallahu anhu yaqul Abdullahi dan Mas'ud an ce yana cewa Allahumma rzuqni imra'atan idza amartuha ata'atni kaji ba ai babban tashin hankali shine ai ma tawaye a cikin gida ba abu mai daga hankali irin ai ma ku a cikin gida ka ce ayi ba za a yi ba ka ce a bari ba za a bari ba wannan an ce duk sanda Abdullahi dan Mas'ud ya gama karatun alkur'ani yakan cewa almajiransa ce ya ku gwagware ina gwagware suke ku zo ku matso kusa in suka matso sai ce ku ce sai ya karantar da su wannan addu'ar Allahumma ya Allah irzuquni ka azurta ni imra'atan da macen da idza amartuwa a da'atni in na ce ta yi za ta yi in na ce ta bari za ta bari kamar sahabbai irin sahabi abdullahi dan masuri yana irin wannan addu'ar kuma ya ce wa waɗanda ba su yi aure ba kukan ba ku marga kun makara ba ga addu'a ka dinga yin addu'a abdullahi dan masuri da ya gama karatun alkur'ani sai ya ce ya ku marasa aure ku matso kusa in suka matso sai ya ce ku ce allahumma arzuqni allahumma arzuqni imra'atan idza amartuha ata'atni وإذا نظرت إليها سرتني وإذا جبت عنها حفظتني في نفسها ومالي ومالي قارشان أثر دين كينا wadda in na kalle ta za ta zama farin ciki a tattare da ni duk wata damuwa da kwaramniyar duniya da bacin rai da na shigo gida sai in ji duk na manta da su saboda akwai aljannar duniya a cikin gida ita ce wadda in na ce ta yi ba tare da ɓata lokaci ba ba tare da jan rai ba nan take za ta tashi ta yi in na ce daina abu kaza an gama ta daina kenan in ko bana nan to kamar ina nan wajen kiyaye kanta wajen kiyaye min dukiyata ya Allah ka azurta ni da mace irin wannan wannan asar din bai inganta ba duk da cewa hadithin ma'anarsa tana da kyau hadithi ne ingantacce wanda mun karanta makamancinsa a baya ko amma dai maganar zuwa ga abdullahi dan mas'ud a cikin isnadin akwai abdurrahman ibn ishaq wa huwa abu shaiba alwasiti abu shaiba alwasiti da'ifun laysa bi shay'in sannan har wa yau akwai alqasim ibn abdurrahman ibn abdullahi bin mas'ud jikan abdullahi dan mas'ud alhuzali an ce shi kuma lam yudrik jaddahu ibnu mas'ud bai riski kakansa ba ibnu mas'ud da haka a cikin isnadin akwai inqita'i tsakanin shi wannan ainihin wato alqasim din akwai inqita'i tsakaninsa da mahaifinsa da haka maganar akwai inqita'i a cikin ta sannan isnadin da da'ifi ne saboda akwai wancan Abdurrahman ibn Ishaq Abu Shayba al-Wasiti shi kuma malamai sun ce yana da rauni مفهوم وقالت أمامة بنت الحارث توصي ابنتها عند عند زواجها أمامة بنت الحارث wannan wata baiwar Allah ce wadda mun karanta bayaninta a farkon wannan littafi lokacin da muka zo karanta shi an kawo mana wasaya ummu iyas wannan baiwar Allah Umamatu bintil Haris ita ce tu sibnataha take wa yatta wasiya take wa ‘yarta nasiha da gargaɗi inda zawajiha lokacin aurenta. Cikin wasiyoyi guda goma da ta yi mata wadda mun karanta tun a farkon littafin akwai wasiya ta goma, al-mu'asharatu bi husni sam'i wa ta'a ta ce, ki zama mai mu'amalantar mijinki bi husni sam'i da kyakkyawan sauraro wa da'ati da kuma yin biyayya gare shi ki zama mai kyakkyawan sauraro ga mijinki ki kuma zama mai da'a ga mijinki wala ta'asiyanna lahu amra tace kada a hirnaji kin saba wa umarninsa wa fa innaki in asaita amra domin aka wayi gari yana cewa ki yi ba za ki ba ya ce ki bari ba za ki bari ba kina saba umarninsa augarti sadarahu to za ki cika kirjinsa da bakin ciki da damuwa kuma ƙarshe tsanarki ce za ta biyo baya waƙila fil hikima a cikin maganganu na hikima aka ce ɗa'atu zauji ibadatun malam takun fi ma'asiya wannan masu hikima ne suke cewa biyayyar miji ibada ce mai zaman kanta matukar ba a cikin saban Allah bane in dai ba umarnin da ya bayar ko biyayyar a cikin saban Allah bane to ki dauka wannan biyayyar in kika bi shi bin Allah kika in ya ce ki yi kika yi kin bi Allah in ya ce bari kika bari kin bi Allah dan haka bin miji ibada ce in zai sa ki abu sau goma kake gaji ibada kike ta yi yi kaza ki je ki bar kaza yi kaza ki je ki yi kaza je ki je ki ta yi ko da zai baki umarni sau da yawa kar ki damu ibada kike ta yi ma damar umarnin da ya baki ba sabawa Allah bane wa fil hikmatil yabaniya wato a cikin hikimar mutanen Japan su ma suna da hikimomi Japanawa su ma suna da wata hikima suka ce afdalu manaqibil mar'ati da'atu zawjiha kaji mutanen Japan su ma su ma suka ce afdalu manaqibil mar'a a cikin darajojin ya mace daraja mafi daukaka mafi falala shine a same ta tana biyayya ga mijinta wallahi baki more dadin aure ba ce mijinki tsoron ki yake to an samu akasi ya zama keken yanzu ya koma mace kin zama namiji baya iya miki magana wai tsoron ke ke shakka ke ke ɗari ɗari yake da ke wallahi ba za ki ji daɗin aure ba ba morewa a ciki ai mace ba ta morewa daɗin aure ba in ba za mijinta ba zai ce yi min kaza bar kaza ba shi ba ta bin umarnin su to babu morewa a ce ta fi ƙarfin mijinta a ce baya gaya mata ta ji baya tsawa ta wata ta tsawatu to wannan ko shakka babu wannan ya saba wa ƙa'idojin aure ya saba wa sunnar Allah da manzansa a aure abinda ya tabbata a aure shine mace tana shakkan mijinta mace tana bin umarnin mijinta mace tana tsoron saba wa umarnin mijinta wannan a hakikanin al'amari ita ce matar aure amma matar da take da tsiwa take da fitsara da rashin kunya da bujirewa miji ban ga wata gwaninta ko burgewa ba a cikin irin wannan in har kika san ba za ki sallama ba ba za ki sallama wa Allah da manzansa ba ba za ki bi mijinki ba Allah aure bai kamace ki ba kamata yake zaman ki kawai kar ki jaji ko kanki musiba ba gaira ba dalili ki zaman ki kawai ki ta azumi inda za ki kiyaye mutuncin ki ki ta siyamu Dawud kenan amma ki aure ki ce kuma ba za ki yi wa aure biyayya ba ba ki wa kanki adalci ba zaffat ummun ibnata wata mahaifiya ce ta kai ‘yarta gidan mijinta shine zaffat wato zaffat shine shirya amarya a kai ta gidan miji zaffat ummun ibnataha ila zaujiha wata uwa ce ta shirya ‘yarta domin ta kai ta gidan mijinta falamma kanad ma'aha fi hujratiha yayin da ta keɓance da ita a ɗakinta qalat sai ta ce da ita ya bunayyati ya ke yar diyata a ɗi'i zaujaki ki wa mijinki da'a ki bi shi wala tukhalifihi kar ki saba masa iyaye dattawa wanda yake gidan dattako haka suke ga ƴaƴansu fa inni ata'atu abaki kaga sai ta yi mata abin da bata taba sani ba a tarihi sai ta ba sai mata reference tace domin ni na bi mahaifinki fi kulli shay'in a komai nayi wa mahaifinki da'a hatta anni ra'aituhu fil manam tace har sai da nayi mafarkin sa a bacci ba da wafati bayan rasuwarsa fa adani sha'an a mafarkin sai naga ya bani wani abu fa akaltuhu kuma wasu na ga ni ina cin abun wa ana la ashtahihi kuma abun bana son sa bana sha'awar abun bayan ya rasu sai naga ya miƙo min wannan abun wanda tun lokacin yana raye ni bana son wannan abun bana sha'awar sa amma sai gashi a bacci a cikin mafarkin ya bani wannan abun kuma na karba ina ci wai har a cikin bacci a mafarki ma nayi wa miji nayi wa babanki biyayya to Allah madaukakin sarki ya azurta matayenmu da yi wa mazajen su biyayya Allah maɗaukakin sarki ya sa matayenmu su zama khairun nisa wa'anda kuma suke akasin haka Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da su Allah ya dawo da su kan hanya abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya bamu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin